أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yau juma'a hudu ga watan sha'ban hijirar shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama 439 wanda ya daidai da 20 ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salamu watan 2018 muna cikin kitabul hajji littafin da ke magana a kan hukunce-hukuncen hajji mun kwana a babin da babu watan babu tamattu'i wal iqrani wal ifrad bil hajj babin da ke magana akan nau'o'a na haramoma ifrad tamattu'i iqrani ifradi waɗannan guda uku duka wannan babi ya kunshi bayani akan su to saboda haka hadisul babi ba su kare ba sai lokaci yayi don haka za mu ci gaba da hadisan wannan babi din na'am حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن زراعه عن حمزه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما يسال الناس حلوا بعمره ولم تحل انت بعمرتك قال اني لفرت راسي وغلبت عليه
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقللت هدي فلا أحل حتى أنحر وأن الحديث إسماعيل بن أبي ويس يا من تدمو إن جاء الإمام البخاري قال يتحدثني مالك يتي إمام مالك يا من تدني سيتي حا to riƙe wannan isnadin in ƙara maka wani ma'ana abin da yake nufi in ya kawo isnadi sai ya gunci ya fara sai ce ha ma'ana riwayar da zai kawo ya same ta ta hanyoyi da yawa aƙalla hanya biyu to bari ka ji ya faro ta ta hanyar isma'il na abi uwaisin ta kai imam malik to kaji hanya ɗaya kenan to sannan hanya ta biyu kuma yace wa haddathana kaga adafi ne adafu riwayatin ala riwayatin aw adafu isnadin ala isnadin kin adafi isnadi kan isnadi kuma na sake karbar shi ta Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi kaga ya karba ta wajen Isma'ilu ta kan Imam Malik kuma ya sake karbar shi ta kan Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi shi ma ta kan Imam Malik kaga in aka kora hanyoyin guda biyu za su haɗe da imamu malik iyaka abin da ya bambanta wannan ya karɓa daga isma'il wannan daga abdullah ibn yusuf amma dukkan su su biyu daga imamu malik har zuwa isnadin don haka sai da ya kawo wannan riwaya saboda irin ta ce sai gabar to ya dace sai ya baka wannan sai ya ɗauko ma ƴan uwa sai ya haɗe masu taka imam maliku har ya zuwa ƙarshe isnadin sannan sai ya ce wa haddasa za ka yi amfani da harafi na adafi ya ce haka na ma abdullahi ibn yusuf at-tinisi haddathana ya zantar da mu qala ya ce akhbarana malikun kaga shi akhbarana ya ce shi kuma haddathani malikun shi isma'il ibn abi waisin an nafi ya ji daga imamu nafi wa ali ibn umara ya ji daga abdullahi ibn umar an hafsa shi kuma ya ji daga uwarsa ummul mu'minin hafsa رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا لمن الله صلى الله تعالى وسلم سيدة حفصة أنها قالت حقيقة يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك يا رسول الله ليه شأن المتاني دس كاتس ورورو دا أمرا سن ورورو دا أمرا amma walam tahlil anta min umratika baka warwaru ba daga umrarka to menene sirrin da ke ciki ya rasulullahi tunda duk tare aka dauko har manzo sauran sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai da hadaya ya warware watan haraman nan tashi da yin umra sai warwaru da umrar to amma ya rasulullahi baka warwaru daga umrarka ba qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dalili inni labbadtu ra'asi wa qalladtu hadiyi fala ahillu hatta anharam hadiya na farko dai labbadtu ra'asi na dankare kaina an an tuna wannan kalma ta gabata ta talbidi abinda talbidi gashi sai a samu wani abu mai kamar karo karo mai dankarewa sai a dan mammaka ga gashi saboda gashin ya dunkule wuri ɗaya iska ba ta da shi masu harama da hajji suna yin wannan annabi sallallahu alaihi yana yi sai ya shafa ma gashin kansa wani kaman karo haka abu mai danko wanda zai cura gashin wuri guda ko iska ya kada bita da gashin haka saboda harama da hajji annabi sallallahu alaihi na talbidi shine yace labbadtu ra'si dalilin farko kenan wa qalladtu hadiyi kuma nayi mahadaya tara tayi na mata ratayi dama abu biyu ne ake mahadaya ko a yi taƙlidi ko a yi ishari taƙlidi kamar da ya gabata a samu kamar yagiya ta kaba haka sai a tuƙe ta ya ka tuƙe ta sai a samu kamar takalmi takalmi sai a sargaho shi sai a ɗaura ga wuyan ita wannan hadaya duk inda mutum ya ganta ya san wannan hadaya ce an riga an ba Allah ita ko halaka ta yi wani ya iya yanka ma mai ita misali to wannan shi ake ce mata kalili shi ko ishari tsaga tozo bangaren hagu ya kaɗan tsaga ɗan bala haka to sai a samu kamar gawayi sai a nike shi sai a barbada ga wannan tsage to wannan bakin zai kame kaga an mata alama shi kuma shi ake ce ma ishari ishari shi na nan sallallahu alaihi wasallam ce qallabtu hadi fala ahillu hatta anhara don haka fabi sababi zalika haka dalilin abinda ummina hafsa take tambaya to ga dalili za ka sai kawo fa sababiyya yace fala ahillu fabi sababi zalika la ahillu hatta alharam saboda haka ne yasa bazan warwaru ba daga umra kamar da su suka warwaru saboda kallatu hadi kaga na koro hadaya amma na mata taklidi don haka bazan warwaru ba hatta alharam har sai lokacin soke hadayar yayi na soke ta shine hatta bulugha alhadiyu mahillahu sai hadaya ta kai lokacin ko wurin da za a soke ta to sannan za a warwaro to wannan shine amma wasu malamai suka ce to wannan dalili na inni labbadtu ra'si yana da alakar tahlili watan warwarwa shi dai an san قلدت هدي حتى بلغ الهدي محله to amma talbidi fa yana da alaka da warwarwa yadda in an yi talbidi ba za a warwaru ba shi hadaya in an koro ta an san ba za a warwaru ba sai an sai lokacin soke ta yayi to shi talbidi fa sai aka ce talbidi shi kuma abin da yake karantarwa da ji da gani annabi sallallahu ta'ala sallam ya dau aniyar maganar warwarwa ba magana yanzu ba ce tun daga talbidin nan manzala ya nuna cewa maganar lokacin da zai warware daga aikin haji ba yanzu bane sai ya gama aikin haji gabaki daya ba zai warware daga umra ba wannan talbidin yana karantar da za a tsaya ne mudda mai tsawo da wannan ihrami shi kawai ke karantawa amma shi bai da alaka da wato murwurwa tahlili hilali na'am حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة سرني إمران الطبقي قال تمتعت فلها ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج حج مبرور hajj حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم إني فأجعل لك صحبا من ماء قال شكرا فقلت لما فقال للرؤيا التي رأيت
حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كو سنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لي أكم إندي فأجعل لك فأجعل لك سهما من مالي قال شوبا فقلت لما فقال للرؤيا التي رأيت وأن الحديث إمام البخاري يتي حدثنا آدم يتي آدم بن أبي إياس يا ذا تدمو قال يتي حدثنا شوبا يتي شوبة بن الحجاج يا ذا تدمو قال أخبرنا أبو جمرة يتي أبو جمرة يا بام الأباري نصر بن عمران شيني نصر بن عمران الضبعي قال يتي تم تمتعت ناي نية تمتعي fanahani na sun sai wasu mutane suka hana ni daga yin tamattu'i kamar jiya dai maganan abin da ya faru tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhuma fasa'altu ibn Abbas sai na tambayi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fa amarni nace to nayi ne yin watan tamattu'i amma sun hana ni menene abin yi domin habrul umma ne malamin al'umma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi Abdullah bin Abbas wanda manzo Allah ya yi addu'a Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wila to haka ya zamo daga cikin mafiya fatwa waɗanda ake neman fatwa gare su a cikin malaman sahabbai fa amarani Abdullah bin Abbas sai umurce ni yace in je in yi tamattu ina kawai kaga wasu sun hana shi amma Abdullah bin Abbas ya umarce shi da ya je fara'aitu fil manami ka anna rajulan yaqulu li sai na gani cikin bacci kamar ga wani mutum ya taho yaqulu li yana ce da ni hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala wannan hadha hajjun in arab an ce shi hajjun to bi takdiri hadha hadha hajjun mabrurun wa hadhihi umratun mutaqabbala wannan hajji lallai ya cancanci zama mabruri ko wannan hajji mabruri ne ya kubuta daga dukkan abin da ba a so ya kubuta daga dukkan abin da zai tauye ladarsa hajjun mabrurun kenan wa umratun kuma al'umra ce mutaqabbala wadda an karbe ta kaga an mai bushara cikin mafarki Allah ya karbi ta mutum shi wannan da sai da Allah ya tabbata ya umurce shi da yi to ya samu garanti na bushara cewa Allah ya karbi hajjinsa ya karbi umrarsa in kuma ya ce hajjan hajjan mabruran ai watan a anikin an ce bisa ga tadiri ani amma dai bin raf'i dai ya yi shahara wa umratun mutaqabbala fa akhbartu ibn abbas fa qala wasu ka ce in an ce hajjan mabruran umratan mutaqabbala wajhu ta yin nisba kamar an ce ne wafaqta حجا مبرورا أصبت حجا مبرورا أصبت عمرة متقبلة za ku riwaya da ta zo haka nan can ma gabaki ɗaya a sunnatan nabi shi ma ya zo wata riwaya ce sunnatun nabi wata riwaya ta ce sunnatan nabi fa akhbartu ibn abbas sai na ba abdullahi ibn abbas labari fa qala yace sunnatun nabi hadhihi sunnatun nabi ai wannan da kaji na faɗa maka yin tamattu'i din nan sunna annabi ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace sunnatan nabiyyi ay sadafta wafaqta sunnatan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka dace da sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa qala li sai sai na Allah ibn Abbas yace aqim indi abinda nake so ka tsaya nan wajena malamai suka ce me huskar cewa ya tsaya wajen shi don ya rika karantar da mutane shi fa ya gani an mashi bushara cikin mafarki cewa watan tamattu'i sunna annabi ce sallallahu alaihi wasallam don haka ya tawatsa wannan ma cikin al'umma don haka Abdullahi bin Abbas ya so ya ci gaba da zamanan tare da su domin ya ta watsawa cewa lalle sunna annabi ce sallallahu alaihi wasallam fa aj'ala laka sahman min mali Abdullahi bin Abbas ya ce zan ware maka wani rago min mali daga albashina albashin da ake bashi wata wata ya ce to zan yanka maka wani abu don ka tsaya ka yi wannan aikin ƙwale shuba sai shuba ya ce faƙultu sai na ce lima saboda mi faƙale ce lurru yallati ra'aitu don in ta yaɗa wannan mafarkin da na gani in ta yaɗa wannan mafarkin da na gani don haka duk mai wani kaikai akan cewa tamattu'i ba sunna annabi bace to ya warke duk mai tunanin tamattu'i ba sunna annabi bace to ya warke ga ibnu abbasin ya tabbatar da ita kuma wani daga cikin sahabbai kuma ya gani a mafarki kaga sahabbai suna girmama mafarki kuma suna kaddara abin da ya zo cikin mafarki kaga da bai girmama mafarki Abdullahi Abbasin ba zai so ma a yi ta yada wannan magana ba shi ma ba zai zo ya ba Abdullahi Abbasin labari ba saboda ya san magana ce wadda ba ta da wani matsayi amma saboda su sun yadda da mafarki sun imani da mafarki domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayin mafarki الرؤيا الصالحة أي شيء حج مبرور وعمرة متقبلة wannan ayar ya ce mai kyau sanar sassanin ya ce wani yanki ce daga kashi arba'in da shida na annabta arru'i saliha saboda haka ba abin wasa ba ne su masu habbai ba su wasa da abin da ya shafi mafarki حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب الإمام البخاري رحمه الله يجي أبو نعيم يا ذن تدمشين الفضل بن دكين الفضل بن دكين يا ذن تدمو قال يجي حدثنا أبو شهاب يجي أبو شهاب يا ذن تدمو قال يجي قدمت متمتعا مكة بعمرة قدمت ناقبات مكة مكة mutamatti'an halin kasancewa ta ina mai tamattu'i bi umratin ay qadimtu na gabato da yin umra ko da nazo ina mai harma da umra amma halin kasancewa ta mai tamattu'i ma'ana zan yi umra a waɗannan ashurul hajji kuma in hajji wannan shekarar kaga mai tamattu'i kenan فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام سيمك شقو مكة قبال يوم التروية رانا التقوز قوتا أتش يوم التروية أنا شريت يوم التروية كما يدي قباتا رانا اللي أكيتان دمروة سبودة أيوة أرفع قوبي زاء أتايا أرفع ترى قوتا to yau sai a hadalin bidan a tanadin ruwan da za a je a kai don hidindimun da za a yi na ranar arba to kaga tun da can babu sai an tanada an tafi da su to wannan ranar ta tanadin ruwa ta ce mu tarwiya ranar takwas ga wata to mun zo kafin takwas ga wata da kwana uku kaga biyar ga wata kenan biyar ga wata kenan faƙala li unasun min ahli makka sai wasu mutane daga mutanen makka sai suka ce da ni tasirul ana hajjatuka makkiya kenan yanzu hajjinka za ta zama makkiya 'yan makka mana 'yan makka daga makka kaga za ka ɗauki harama tunda idan ka taho ka zo da umrarka dama ya ce ya zo da umra ko da ya zo da umra in ya ƙara umra ba zai ta halluli ba in ya ta halluli ya mai da irin wannan kayan na gida ya ci gaba da dukkan abin da aka haramta mishi na harama ya yi komi da komi sai ran takwas ga wata kaga ran takwas ga wata ina zai ɗauki harama makka kaga kenan an dangana makka shi da in an hajjin shi da inda ya dau harama shine tasiru hajjatuka makkiyya kaga kenan hajjin ka za ta zamo makkiyya wanda aka dauki harama da ita daga makka shine ma'anar makkiyya wasu kuma suka ce abinda ake nufi da makkiyya tana da karancin lada tana da saukin lada shine makkiyya domin ifradi ya fi lada yin harma da hajji tsura to hajjin ya fi lada iyaka shi kuma watan babu umra tare da shi sai in daga baya ka kare ifradi din an kare aiki hajji sai a zo shi kuma daga baya mai umra amma abin da yasa wasu suka dauka shi ifradi ya fi lada saboda ya fi wahala tun daga ran da kai harman nan kana cikin kangin nan kana cikin dokokin nan har sai ka warwaro radda aka kare aikin hajji kaga sabanin tamattu'i da an ƙara umra sai a cire wannan haramin a mai da kaya a ci gaba da hidimomi da harkoki sai takwas ga wata sai a dawo da niyya da mai da kayan nan na harama izari da ridai sannan a ci gaba da shi kuma aikin haji to dan jin daɗin da aka tsakanin umra da haji wannan dan jin daɗin ya sa ifradi ya fi lada wasu kuma suka ce a'a kamar ciki ya hilada duk da akwai jin daɗi cikin shi akwai wani hutu cikin shi ya hilada don shi kuma yana da yanka wanda ifradi bai da yanka ifradi bai da yanka amma tamattu ina da yanka to Allah ya tahala dai sabani ne don haka wasu suka ce makkiya ai qalilatu thawab tana da karancin lada ba kamar ifradi ba shine ma'anarsa فدخلت على عطاء استفتيه سين شيغوجن عطاء بن ابي رباح استفتيه انا نيمن فتوى وجن شي فقال يجي حدثني جابر بن عبد الله يجي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدثني جابر بن عبد الله يجي جابر بن عبد الله idan Allah tabbata ga dan da uban kaga shi Jabiru sahabi ne baban shi sahabi ne in an tuna a kitabul janaizi hawu fatin uban an kawo da abin da ya faru da sauransu har ma abin da ya faru na watan wata rana abin nan ƙorama ta kwarkware inda jabiru inda mahaifin jabiru yake ko sai kakabar ya fito hili bayan shekara 60 da rufe shi jikin shi na nan lahiya lauka mai da aka sashi sai canza mishi kabari an tuna to shi ne daga shi sahabi baban shi sahabi baka kace radiyallahu ta'ala anhuma idan Allah tabbata ga dan da uban annahu hajja ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam jabir ibn abdullah yace ya hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yawma saqa al-budna ma'ahu ranar da saqa yakuru al-budna watan raquma shine taguwanni ma'ahu tare da watan ma'ahu tare da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam وقد أهلوا بالحج مفردا حقيقة سن حج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سن حرما بحج شي كدي مفردا شي كدي بعد عمره با فقال لهم سيما الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجي لسو أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku warwaru min ihramikum daga haramanku bi dawafil baiti da yin dawafi da daki wa bayna safa wal marwa da kuma yin sa'i tsakanin safa da marwa in kuka yi dawafi kaga na umra kenan kuka yi sa'i tsakanin safa da marwa kaga shi masa in umra kenan wa qassiru to ku yi saisaye kaga in kuka yi sai sai kun kare umra kun samu umra cikakka to sai ku warwaro thumma aqimu halalan sannan ku ci gaba da zama makka halalan kuna masu warwarwa ma'ana kamar da irin wannan kayan abinda aka ce ba ka amfani da shi turare ka yi amfani da shi in ma kana tare da iyalanka ka kusance su da sauransu duka halalan kuna masu wa'inda ba masu harama da hajji ba shine halali akan kawo shi da shadda halala ko halalan hatta idan ka ne yawon tarwiya har yau mai ce ko yawmu yawmu ko yawma hatta idan ka na yawon tarwiya ta har sai ranar tarwiya ta yi takwas ga wata kenan ba a hillu bil hajji to sai ku yi harama da hajji kaga an yi ta mutu kenan an gabatar da umra bayan 'yan kwanuka kuma an zo an yi harma da hajji waj'alul lati qadimtum biha mut'ata hajjin da kuka gabato da ita ko haramar da kuka gabato da ita ku sanya ta watan mut'atan umra ce an an fassara mut'atan din nan ai umrata ku sanya waccan niyya da kuka wadda kuka zo da ita ko hajjin da kuka yi niyya kuka shigo da shi makka to sai ku warware shi sai ku mai da shi umra faƙalu sai suka ce kai fa ji aluha mut'atan wa qad sammayna al-hajja kaga kaga an ƙara fito da qadimtum biha biha din malami ribin zai kuma mi al-hajj hajjin da kuka gabato da ita to kuma yi da ita mut'atan ay umrata shine ma'ana to kaga in baka gane haka ba sai aka ƙara fito da abin hili sai aka ce kai bana ta'aluha mut'atan wa qasam maina al-hajja ya rasulullahi ya zamu mai da ita kuma umratan alhali mun ambace ta hajji a can wajen niyya ma mutu ta hajji fa qala manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ash-shari'u sai yace if'alu ma amartukum ku aikata abin da na umurce ku da shi kawai ma'ana manzo Allah na umurtarsu da su ɗabbaka umarnin Allah. Kar ku manta, Allah ne ya ce, Wata noma ata kumin rasulu, fakuzuhu, wa ma na hakum anhu, fantahu, wa ma amartukum bihi, fatu minhu, fasadatu. فلولا أني سقت الهدي بعد أن أقول هدايا تابني بأن هدايا لفعلت مثل الذي أمرتكم abin nan da nake umurta ku ku yi ku yi tahalluli daga umra la'amar lafa'altu da na aikata shi ido na dauke ne daga wurin lafa'altu mithla allazi amartuku abin nan da na umurce ku da shi lafa'altu da na aikata kwatan kuce shi ni ma abin da ya hana ni in yadda kuka yi ko abin da ya hana ni in yadda na umurce ku yi na kuro hadayata hukuma kuro hadaya ba walakin la yahillu minni haramun hatta yabluga alhadi mahilla walakin sai dai haramun duk abin da yake mai harama da haji bai sune mahzuratul ihram ababen da aka haramta a aikin haji ko umra shafa turare sa tufafi mai kewayo cire akaifa cire gashi da sauransu to la yahillu minni bai halatta aikata waɗannan abubuwa mahzurat al-ihrami ba su halatta da gare ni hatta yabluga al-hadyu mahilla har sai hadayan nan yabluga ta isa mahillahu wurin soke ta to ala abu abdullah abu abdullah yace wane ne abu abdullah shine al-imam al-bukhari sai aji kamar imam al-bukhari na nufin wani mutum a shi din dai ne da kanshi yake ce qala abu abdullah abu abdullah al-imam al-bukhari yace maimakon ce qultu nace sai ce qala abu abdullah abu shihab laysa lahu musnadun illa hadha abu shihab din can da aka ce حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب بيد حديثي مرفوعي da aka dangana zuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam illa hadha alhadith sai wannan hadisi shine ma'anar laysa lahu musnadun illa hadha wasu kuma suka ce abinda ake nufi bai da isnadi tiryan tiryan hakkan aba'un abi rabahin illa hadha sai wannan bai da isnadi wanda ya kora hakkan aba'un abi rabahin illa hadha sai wannan wasu ka ce a'a laysa lahu musnadun bai da hadisi marfu'i da aka ruwaito illa hada sai wannan wasu ce shine Imam Bukhari ke nufi to
حدثنا قوة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد العارض عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعثمان في المتعة فقال علي ما أريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي فعلني ما جميعا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعصفان في المتأة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن عمر فعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا wannan hadisi al-Imam al-Bukhari yace Qutaybah ibn Sa'id ya zantar da mun qala yace hadathana Hajjaj ibn Muhammad al-Awar yace Hajjaj ibn Muhammad al-Awar ya zantar da mu an Shuba ya karbo daga Shuba ibn al-Hajjaj ko ya ji daga Shu'bah ibn al-Hajjaj an Amr ibn Murra ya ji daga Amr ibn Murra an Sa'id ibn Musayyib ya karbo daga Sa'id ibn Musayyib qala shi ikhtalafa Ali wa Uthman Sayyidina Ali da Sayyidina Usman sun samu sabanin fahimta radiyallahu ta'ala anhuma dalla tabbata gare su fil mut'ati a cikin hukuncin tamattu'i yaushe a wani wuri wahuma bi usfana alhali a lokacin suna wurin da ake jin usfan usfan watan tsakanin makka ne watan da madina an ce watan alƙarya ce mil talatin ce daga makka mil talatin ce daga makka a hanyar madina an taso madina to mil talatin kaga zai zama kilomita arba'in da biyar shine mil talatin wasu ka ce mil talatin da shida ce mil 36 ce usfana tsakaninta da makka ma'ana an kusa kai watan makka saura watan mil 36 to anan ne aka samu sabani da watan sayyidina usmanu da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu fil mut'ati a cikin ɗaya qadiyyar nan da ta maimaitu sayyidina usmanu na hana ayi tamattu'i wasu ce ita ce mutu'ar in an tuna malamai na da sabani a ce akan cewa wace ce meye ma'anan mutu a tasiri na Usman ke hana in an tuna akwai sabani wasu ce fasul hajji bil umra shine sayyidina Usman ke hana a dauko harma da hajji a zo a juye wannan niyyar ta koma umra ita ce sayyidina Usman yake hanawa ya dauka wannan khasun bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a tamattu in dai da aka sani shine sayyidina Usmanu yake hana kuma shi yake zama zahiri saboda watan sabanin da suka tsakanin shi da sayyidina Ali sai tabbatar da tamattu in dai ne wannan ayi harama da umra ayi umra ayi haji a cikin ashurul haji wannan shine to wannan sai yace sun yi sabani fil mutati a cikin tamattu'i fa qala Ali sai sayyidina Ali ce ma turidu illa tanha an amrin fa'alahu an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na fahimci babu babu manufarka illa ka hana abinda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aikata qala yace sai sa'id ibn sayyib yace falamma ra'a zalika ali ba shine rawin ba sa'id ibn sayyib yace to lokacin da sayyidina ali ya ga zalika hana wadda sayyidina usman ke yi ga tamattu'i zalika dinnan ishara ila fi'li tamattu'i in aka ga ishara an ce zalika haza to a san ina isharar nan ta koma yana daga fahimtar haƙiƙanin wata shi karatu ba ka ce falamma ra'a zalika aliyun lokacin da sayyidina ali ya ga haka ma'ana ya ga sayyidina usman na ana yin watan tamattu'in nan a hallabihi ma jami'a sai ya harma da umra da haji gabake daya don ya tabbatar da cewa ana yi kuma manzon Allah ya yi ya umarni da wasu su yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda haka tamattu'i mashru'i babu man labba bil hajj wa sammahu wannan babi imam al-bukhari rahimahullahu yace wannan babi na wanda yayi talbiya bil hajj da hajji wasan mahu kuma ya ambaci hajjin karara eh ya ambace shi karara kaga yana daga cikin watanniya in an zo an kudurta ta za a yi talbiya za a talbiya hilali kenan to a fito karara a faɗa hajji karara umra karara ko umra da hajji karara to shine wasan mahu kuma ya ambace shi
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فجعلناها عمره wannan musaddad ibn musarhad ya zanta da mun imam al-bukhari qala shi hamma haddathana hammad ibn zaid yace hammad ibn zaid ya zanta da mu an ayyuba ya ji daga ayyubu sakhtiyani qala sami'tu mujahidan yace naji mujahid yaqulu yana cewa haddathana jabir ibn abdullah yace jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ya zanta da mu qala shi qadimna ma'a rasulillahi صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحن نقول من قبات مكة تعالى النبي صلى الله تعالى وسلم أنا منتصوم مكة من فتو مدينة ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج kaga cewa labbaika amsawarka ya ubangiji amsawa bayan amsawa amsawa bayan amsawa bil hajji mun yi niyayyin hajji kaga sammahu kenan dai da labbaika allahumma labbaika kawai ba yace labbaik allahumma labbaik bil hajj ko labbaik allahumma labbaik hajjan labbaik allahumma labbaik bil umrati ko labbaik allahumma labbaik umratan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan ko umratan wa hajjan duk ana cewa فأمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر شيء فجعلناها أمرة سي مكسن يوانا هج دمكونيا أمرة من لا شيء مورور ديم أمرة مورور ديم أمرة
باب التمتع على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التمتع على أهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم mu'ahdin nabiyyaci bambanci misali wannan babi yana magana akan tamattu'i a zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam eh eh wata nusa ce shi ma babu tamattu kawai amma cewa ala ahadin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine mudabaqa da hadisul babi wannan tarjuma ta ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko ala ahadi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ita ke daidai da hadisul babi to
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمار عن قتادة قال حدثني مقرب عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القران قال رجل برعينه ما شاء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله تعالى عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا موسى بن إسماعيل يجي موسى بن إسماعيل التبوذكي يا ذا تدم قال حدثنا همام يجي همام يا ذا تدم شين همام بن يحيى بن دينار العوضي أمم. عن قتادة يا كربون قتادة قال يجي حدثني مطرف يجي مطرف يا ذا تدني عن عمران يا كربون عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه بدالة بتقريش قال يجي ابن عمران يجي تمتعنا mun yi tamattu'i ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa nazala alqur'anu kuma bugu da ƙari aka ce shine ma'ana abin da yake nufi ya daure maganar sa da ayat alqur'ani yace kuma alqur'ani ya sauka faman tamatta'a bil umrati ila alhajj famastaysara min alhadi to shine yake nufi da watan fa nazala alqur'anu kuma alƙur'ani ya sauka akan tabbatar da tamattu kaga yana da hujja nawa biyu hujja sun yi tamattu'i zamanin manzon Allah to ga ka'ida ta malaman hadisi idan sahabi ya ce kunna naf'alu kaza fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun zama muna aikata kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hukumur rafu kamar ya ce manzon Allah ne ya aikata kamar ya ce manzon Allah ne ya ce idan sahabi ya ce muna aikata kaza zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da hukuncin raf'i kamar marfu'i ne kamar ya dangana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga ƙari ko bugu da ƙari aya alqur'ani ta sauka akan tabbatar da tamattu'i to sannan sai ya ce qala rajulun bi ra'ayi sai daga baya aka samu rajulun wani ya faɗa bi ra'ayi da fahimtar sa na hana tamattu'i to anan an yi sabani da yawa akan wane ne rajulun din da watan Imran ibn Husayn ke nufi aka ce yana nufin waccan magana da ita sayyidina Usman abin da ya faru a lokacin tsakanin su da sayyidina Ali yana hana ayi tamattu'i sayyidina Ali na umurni da ayi tamattu'i kuma yana yin tamattu'i aka ce sayyidina Usman ne yake nufi haka al-Imam al-Kirmani ko Karmani yace radiyallahu ta'ala ibn al-jawzi yace yana nuhin watan usmanu ne sayyidina usmanu ibn tini yace to ba a iya cewa sayyidina usmanu kai tsaye ke nufi da rajulun din qala rajulun bi ra'ayi wani ya faɗa da ra'ayi da ra'ayinsa cewa ba a yin tamattu'i zai iya yiwa abubakar ne zai iya yiwa umaru ne zai iya yiwa usmanu ne radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare su الإمام النووي يجي ينا نفن سيدنا عمر بن الخطاب ne domin Humaydi ya hakaito ya auku a cikin asibin Bukhari a riwayat Abi Raja'in daga Imran bin qala Bukhari al-Imam Bukhari a cikin riwaya ya ce yuqalu innahu Umar ana cewa rajulun din nan qala rajulun bi ra'ayhi Umar ne sayyidina Umar ne ai ar-rajul alladhi anahu Imran wanda Imran sai ke nufi to sai na umar ibn khattab ne eh don haka aka ce al aula an yufassara biha umar a fassara cewa umar ne yake nufi domin fa innahu awwalu man naha anha shine farkon wanda ya hana yin tamattu'i wasu kuma suka ce a'a ba fa tamattu'i ba wannan karara a'a fashul hajji fil umra shine ake nufi tamattu'i don tamattu'i kala biyu ne in an lura shi ma wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi ya kamata tamattu'i tunda ya ce su warwar da yin umra ranar yawmut tarwiyati kuma su yi niyyar yin hajji haka su yi tamattu'i tunda tamattu'i yin umra a ashhurul hajji ayi hajji wannan shekarar shine tamattu'i kaga su yi tamattu'i kenan amma ba yana da bambanci da wanda tun harko ya dauko tamattu'in shi wasu ka ce sai na umaru ne
باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام باب تفسير قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الإمام البخاري رحمه الله يجي wannan babi na tafsirin zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram zalika to wannan فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام شين الإمام البخاري واري يمي بابي وأن آية ميتكي كرنتوا me take karantarwa don haka za a san tafsirinta zalika aya da ta ce kaga an koro farko shi tun da fa iza amintum faman tamatta bil umrati ila al-hajj faman tasar min al-hajj faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam fi al-hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila sannan zalika haka zaka dauko sai ka dauko can farko ka san inda zalika ta kuma kana za ka ina zalika nan ta kuma da isharar ذلك إشارة إلى ماذا سيأتي ذلك ثم لمن تفسيري نادى ساباني أكن أبن ذلك أنك إشارة زوا قريشي وسسكتي ذلك أي المتمتع من ينتمتع إذن da abin da ya nizumce shi to shine mazhabin imamu abu hanifa domin sun ce zalika yin tamattu'i din nan wanda aka ba dama yayi tamattu'i din nan faman tamatta'a bil umrati ila al hajj to wane ne don man ta kunshi ta umumi ko to wane ne sai aka ce amma fa zalika wannan magana ba ta ke banci wanda ko ta ware wanda lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram wanda iyalin shi ba su zamo halarce a masallaci bai alfarma ba ma'ana wanda ba dan makka ba maganar yin tamattu'i wanda ba dan makka ba shi ke tamattu'i aka ce shi ake nufi wasu suka ce a'a ba yin tamattu'in ake magana ba mi me tamattu'i ya kama ba hadaya ba faman famastaysar min alhadith to zalika na kuma mastaysar min alhadith zalika hadayar da aka ce mai tamattu'i yayi liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram wanda ba dan makka ba ba mazaunin makka ba ba mai iyali a makka ba shi ake rufe shi kan shi hadir al-masjid al-harami aka ce wanda ba dan makka ba wanda duk aka sani makka to shi ne in yayi tamattu'i zai hada zalika kenan shi ke da halaccin yin tamattu'i wasu ka ce shi ne mana wasu sun ce mazaunin maka ba zai tamattu'i ba amma dai wannan magana ba ta da ƙarfi mai mazaunin maka zai yi tamattu'i mana zai yi umra a ashirul hajji kuma yi hajji wannan shekarar an halatta mishi amma abin da ba zai yi ba ɗora mishi ba yin hadaya yin hadaya za ka aka ce watan hadaya ake nufi da zalika dinnan Abdullahi bin Abbas ya ce ahadul harami kullu ana nufin mutanen harami duka ba sai wanda a cikin garin Makka ba duk dai wanda a cikin hududul haram iyakokin harami shi kadai aka ware ko bai yin tamattu'i ko bai da wajabcin yin hadaya in yayi tamattu'i a da'u da makhul suka ce man kana dunal mawaqit min kulli jiha wanda ya zama bayan miƙati ta kowace jiha shi ake nufi daga miƙati haka zo makka to duk wannan yana da hukuncin mazaunin makka in ya yi tamattu zai hadaya kaga wanda a can wajen miƙati shi kawai to su ne waɗanda aka ce su yi tamattu'i kuma in su yi tamattu'i za su yi hadaya Abu Abi Rabah ne ce ahlu makka da ziduwa wasu mutane kuma suka ce ahlu makka da ziduwan shine mazhabin Imam Malik to wannan da shine ma'anar zalika liman lam yakun ahluhu yin tamattu'i ko ko wajabcin yin hadaya ta tamattu'i ya tabbata ne da haka suka ce liman liman lamin da suka ce yana da ma'anar alali lamin yana da ma'anar alali domin huruful jarri suna aron gidan junansu inda za a amfani da ala sai amfani da lami kamar yanzu inda za a amfani da an sai amfani da ba yas'alunaka 'ani sa'ati ita sa'ala an take nema amma sai ka ga الرحمن فاسأل به خبيرا سال سائل بأذاب واقع أي أن أذاب واقع كاغا حرف جرة يا أري جدا تنوش حرف جرة إن ذا أنفاني دا واتن عن أي أنفاني دا با تو هكا نما maimakon ai amfani da ala aka amfani da lami ga waɗanda suka ce wajabcin hadaya ake nufi da zalika zalika wajabcin hadayan nan alaman kaga liman lam yakun ahluhu ala man lam yakun ahluhu hadir almasjid alharam shine kaga lamin yana da ma'anar ala kenan الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك إليك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين